أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرينكم يومنا عشرين قوة ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina 1425 wanda ya zo na'am wanda ya zo 11 ga watan uku 2004 yau insha Allah za mu tashi darasi na tara albabul awwal al-faslul khamis في قسمه تعالى جده له لتحقق مكانه عنده قال جل اسمه باب da ke magana ko fasalin da ke magana cikin rabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na alherinsa ya ba wa manzansa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam لتحقق makanihi cikin rantsewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi don annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama don ya tabbatar da matsayinsa a gurinsa. Ƙala jallas muhu Allah ya faɗa yake cewa, wa duha wal laili iza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min al ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ما لن يتي الصورة سورة جوائنك ita za a fasa a ji irin darajoji da Allah ya kara wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikinta da kuma yadda Allah ya rantse dan ya tabbatar da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ɗaukakarsa a wajensa malam yace ikhtulifa fi sababi nuzuli hadhihi surati malamai sun yi saɓani a kan dalilin saukan wannan sura faƙila kana tarakan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ƙiyaman laili li'udrin wasu malamai suka ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya bar tsayuwan dare saboda wani dalili nazala bihi saboda wani dalili da ya sauka tare da shi fatakallamat imra'atun fi zalika bi kalamin sai wata mata ta faɗi wasu maganganu akan haka cewa ai Allah ta'ala ya bar annabinsa ya kyale shi ya fita sha'aninsa an ce ummu jamil ce matar abu lahabin ta faɗi wannan magana waƙila bal takallama bihi mushrikuna inda fatratil wahayi kafirai suka yi magana lokacin da wahayi ya ɗan dakata fa nazalat sura sai sura ɗin ta sauka قال الفقيه القاضي وفقه الله تعالى مالا القاضي الله يمس موافق آيتي تضمنت من كرامة الله تعالى له wannan sura ta tattaro girmamawa na karamci da Allah yau manzansa wa tanwihi bihi da kuma bayyana hakan a gare shi wa ta'azimihi iyahu da kuma girmamawa da Allah ta'ala yau manzansa sittata wujuhin ta tattaro fuskoki har guda shida al'awwal alƙasamu lahu rantsewa da Allah ta'ala ya yi lahu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ce rantsuwa tana da bangarori ainihin wato guda hudu na farko mai rantsewar ko shine mai al-muqsim na biyu abinda aka rantse da shi shine al-muqsimu bihi na uku al-muqsamu lahu wanda aka rantse saboda shi sannan al-muqsamu alaihi abinda ya sa aka rantse din mai rantsuwar abinda ya rantse da shi wanda ya rantse saboda shi da kuma abinda aka rantse dan shi ko a kansa to an samu waɗannan abubuwan sun fita mai rantsuwar shine Allah ya rantse da abuha ya rantse wa kuma annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko akan me ya rantse akan abin da kafirai suke faɗa cewa Allah ya yi watsi da annabinsa jawabul qasam shine ma wadda aka rabbuka wa ma kala Allah ya ce na rantse ban yi watsi da kai ba kuma ban ka ba ban yi ban kwana da kai ba kuma ban ka ba wannan shine jawabul qasam shine malam yace an samu fuskoki guda shida a cikin wannan sura wanda Allah ta'ala ya nuna matsayin annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-awwal al-qasam lahu amma akhbarahu bihi min halihi rantse wanda ya saboda shi ko ya rantse masa abu abin da ya bashi labari na halinsa bi qaulihi ta'ala wadduha wallaili idza saja Allah ya ce na rantse da hanki da kuma dare idza saja idan yayi duhu ko idan ya nutsu za mu zo mu ji fassarorin da aka yi masa ja ai wa rabbi duha na rantse da Allah mahalincin duha wa hadha min a'zami darajatil mabarrati mala yace wannan shine mafi girma daga fuskokin wato kubutarwa Allah ya kubutar da annabinsa da kuma bara'antar da shi da kare shi da kiyaye shi da tsare shi da kuma nuna cewa babu wani abu da ya shiga tsakaninsu wanda ya bata alaƙarsu. Asani bayanu makanatihi indahu ya faɗi matsayinsa a gurinsa wa huzuwatihi ladaihi da kuma irin garaɓasa da yake da shi a gurinsa bi ƙaulihi ta'ala ma wadda aka rabbuka wa maƙala yace haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala bai yi ban kwana da kai ba bai yi watsi da kai ba bai fita sha'aninka ba wa maƙala kuma bai ƙi ka ba bai ƙyamace ka ba bai kuma ainihin wato yi fushi da kai ba ai ma tarakaka wa ma abghadaka Allah bai barka ba ko bai yi fushi da kai ba wakila ma ahamalaka bai yi watsi da kai ba ba da anistafa ka bayan ya zaɓe ka الثالث أبنوك قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى حقيقة لاهرة تافية مكة دنيا wannan lahira ɗin da Allah ya kana da maka ta fiye maka lahira ta fiye maka duniya ma'ana ta ƙarshe ta fi maka ta farko wacce ce ta farko duniya wacce ce ta ƙarshe lahira Allah ya ce to tabbas ta ƙarshen ta fiye maka ta farkon ma'ana duk abin da Allah ya baka a duniya to idan aka kwatanta shi da abin da ya tanada maka a lahira bai kai ɗaya bisa miliyan ba qala ibn ishaqa ai ma'aluka fi marja'ika makomarka a cikin wato inda za ka koma lahira inda Allahi a azamu min ma'a min karamatin duniya ya fiye maka abin da Allah ta'ala ya baka na girmamawan duniya wa qala sahlun ay in dakhartu laka min ash-shafa'ati abin da nayi maka tanaji na ceto ya fiye maka abin da yake wato anan wal maqamil mahmud da kuma matsayi abin yabo da Allah ya ce asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda khairun laka mimma a'taytuka fi dunya ya fiye maka abin da na baka a nan duniya arrabi qawluhu ta'ala ولسوف يعطيك ربك فترضى da sannu Allah zai ta baka zai ta baka zai ta baka zai ta baka har sai ka yarda wa hadhihi ayatun jami'atun li wujuhil karamati wannan aya ita kadai kwallon kwal ta tattaro fuskoki masu yawan gaske na karramawa da Allah ya wa annabinsa wa anwa'is sa'adati kuma ta tattaro nau'i daban-daban dangogin nau'uka na arziki wa shatatil an'ami da kuma mabambantan ni'imomi fi daraini wa ziyadati a duniya da lahira har kuma da ƙari قال ابن إسحاق يرضيه بالفلج Allah zai yarda da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ba shi rabo fi duniya a nan duniya wa thawabi fil akhirati kuma zai ba shi rabo a lahira fa qila yu'tihi al hawda wa shafa'ata wasu malamai suka ce abinda ake nufi zai ba shi tafkin kautara kuma zai ba shi ceto وروي عن بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرويت لك شاش أهل بيت منظر الله صلى الله تعالى عليه وسلم هنا سوى ليس آية في القرآن أرجى منها باب وتآية أسكن القرآن وجتفي واتو تفك أي تروى تفكما نون سام درجة دربو كما ونه a ce za a yi ta baka za a yi ta baka za a yi ta baka har sai ka ce na yarda wala yarda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yadkhula ahadun min ummatihi nara in ku haka ne to annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba zai yarda mutum ɗaya tak daga cikin al'ummar sa ba inda sarransa ne ya tafi wuta al-khamis ma addahu ta'ala alaihi min ni'amihi abinda Allah ta'ala ya ta kirga wa annabinsa ne ni'imomi wa qarrarahu da kuma abin da ya tabbatar masa min ala'ihi na ni'imominsa ne kibalahu wanda suke a wato gurinsa fi baqiyatu surata a cikin ragowar a cikin wato ragowar sura din min hidayatihi ya shiryar da shi ila ma hadahu lahu zuwa ga abin da ainihin wato ya bashi au hidayatin nasi bihi shiryar da Allah ya masa ko kuma shiryar da mutane da ya yi da shi a lakhtilafi tafasir gwargwadon yadda malaman tafsiri suka tsaba akan wannan ma'anar wala mala lahu ba shi da dukiya fa aghnahu bima atahu Allah ta'ala ya wadatar da shi da abin da ya bashi aw bima ja'alahu fi qalbihi min al-qana'ati wal gina ko kuma abin da Allah ta'ala ya saka a cikin zuciyarsa na wadata da kuma ainihin wato kamewa wa yatiman Allah ya same shi maraya fa dafa alaihi ammuhu ya wato lankwaso masa da zuciyar amminsa zuwa gare shi wa awahu ilaihi ya tattaro shi zuwa gare shi wakila aka ce awahu ila Allah ya tattaro shi zuwa ga Allah wakila yatiman ya same shi maraya la misala laka ba ka da kwatankwaci fa'awa ka ilaihi ya tattaro ka zuwa gare shi ma'ana babu wanda yake ɗaukar nauyinsa Allah ya ɗauki nauyinsa ya tattaro wato addini gaba ɗaya ya danka a hannunsa wakila alma'ana alam yajidka fahada bika dallan bai same ka ba baka da da wato ainihin shari'a ya baka shari'a shari'a kuma ya shiryar da batattu da kai wa aghna bika ailan kuma ya wadatar da talaka da kai wa awa bika yatiman kuma ya tattaro maraya da kai zakkarahu bi hadhihi minan Allah yana tunatar da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama waɗannan ni'imomi ba dan shi ya manta da su ba wa annahu ala al-ma'lum min at-tafsiri kuma sananne ne wato a cikin tafsiri lam yuhmilhu fi hali sigarihi Allah bai watsi da shi ba a cikin lokacin da yake karami wa ailatihi da kuma ainihin nauyinsa na kula da cinsa da shansa wa yutimihi da maraicinsa wa qabla ma'rifatihi bihi kafin ainihin wato sanarwarsa ko saninsa da shi wala wadda'ahu kuma bai yi watsi da shi yayi bankwana da shi ba wala qalahu kuma bai ki shi ba fa kaifa ba'da ihtisasihi wa ihtifaihi ta kaka kuma kafirai za su raya cewa zai kishi a lokacin da ya keɓance shi da annabta kuma ya zaɓe shi ya fifita shi akan kowa السادس أمره بإظهار نعمته عليه ya umarce shi ya bayyanar da ni'imar da ya masa wa shukuri ma sharrafahu bihi kuma ya godiya akan abin da Allah ta'ala ya ɗaukaka shi da shi bi nashrihi da yaɗa shi wa ishadatu zikirihi da kuma ainihin wato yaɗa ambatonsa ko yawaita ko yaɗa ambatonsa bi qaulihi ta'ala wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith amma da ni'imar Allah da ya maka ka zantar ka faɗa a ji ni'imar da Allah ya maka ta addini da ni'imar da ya maka ta duniya da ni'imar da ya maka ta annabta da ni'imar da ya maka ta wahayi da ni'imar da ya maka ainihin wato na sanya ka shugaban annabawa cikamakin manzanni mafi daraja a wajen kowa mafi daraja a wajen Allah to fa haddith ka zantar fa inna min shukurin ni'imati yana daga gode wa ni'ima at-tahadduth biha mutum ya dinga zantar da ita wa hadha khasul lahu amul li ummatihi wannan ya keɓance shi shi kadai kuma ya shafi al'ummarsa gabaki daya to abinda malam ya faɗa kenan na hukokin nan guda shida dangane ga iya fahimtarsa a cikin wannan sura amma a cikin tafsiri dan mu karkare abinda wannan sura ta kunsa a cikin tafsirin ita sura din a cikin zadul masih yake cewa ittafaqa al-mufassirun ala anna hadhihi surata nazalat ba'da inqita'i al-wahyi muddatan malaman tafsiri dukkan su sun hadu akan cewa wannan sura ta sauka ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bayan wahayi ya yanke yan wasu kwanaki ثم اختلفوا في سبب انقطاعه على ثلاثة أقوال sannan malamai sun yi maganganu guda uku akan dalilin da ya sa wahayi ya ɗan tsaya bai iso ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba cikin maganganun guda uku annal yahuda sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zilqarnaini wa an ashabil kahfi wa an ruh فقال سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي wannan shine kauli na farko da malamai suka faɗa na biyu asali lil illatin nazafa fi ba'd ashabihi an ce tsashin sahabbansa wasu ba su yi tsafta ba a wani lokaci yace to amma wannan kaulin malamai sun mai da shi asali li ajal jarwin kana fi baitihi an ce wani dan kwikwiyo ne ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mala'ika jibril ya ki shiga gidan wannan ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim an yi alkawari mala'ika jibril zai zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ga bai shigo ba har lokaci ya kure sai fito ya same shi yace a waje sai ba shigo gidana ba yace ai akwai kwikwiyo a gidanka mu kuma ba ma shiga gidan da akwai sura hoto ko akwai kare ko da ɗan kwikwiyo ne inna la nadkhulu baitun la nadkhulu baitan fihi sura aw kalbu fihi kalbun aw sura bukhari da muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yace jibrilu ya ce ba ma shiga gidan da akwai hoto ko kuma akwai kare to shi yasa sai aka bincika sai aka gano dan kuikuyo a cikin gidan aka fitar da shi to amma ibn hajar asqalani a fatahul bari yace wannan ba shine dalilin iyawan wahayin ba wancan wani kissa ce daban ba ta da alaka da wannan sura magana ta uku rawal bukhari wa muslim fi sahihain min hadith jundub قال قالت امرأة من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ma ara shaytanaka illa wada'aka tace shaytanin da ke zuwa gurin ka yi watsi da kai inji ummu jamil wacce Allah ya saukar da sura ya tsine mata albarka yace wa mar'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad to shine wannan sura ta sauka an ce sunanta ummu jamil matar abdulrahman to ma da yace wadduha da Allah yace wadduha malamai sun yi magana uku akan me ake nufi da abduha wasu malaman sun ce zauqun nahari hasken rana gaba ɗaya har zuwa sha biyar rana shi ake kira duha hantsi tun daga hantsi har zuwa sha biyar rana malam mujahid ya faɗi wannan asani sadarun nahari farkon fitowar rana kafin rana ta fara zafi sosai lokacin shi ake kira hantsi to da nan Allah ya rantse malam kasada kuma ya faɗi wannan asalin awwalu sa'atin minan nahar farkon lokaci na ketowar rana kafin rana ta daga idza tarahalat shamsu idan rana ta fara tafiya to a lokacin shine adduha malam sudi da malam muqatil suka faɗi wannan arrabe annaharu kulluhu duk rana gabaki ɗayanta ita ce hamsi to hada Allah yace duk rana gaba ɗaya malam farra'u ya faɗi wannan kun ga kenan malam mujahid ya ce zau'un nahari ake nufi malam qatada ya ce sadarun nahari ake nufi malam sudiyu da malam muqatil sun ce awwalu sa'atin minan nahari ake nufi malam farraqu ya ce an-naharu kulluhu duk suna daukan ma'anan wadduha wa fi ma'ana saja da Allah ya ce wal-layli idza saja khamsatu aqwali malamai sun yi maganganu guda biyar ahaduha azlama abinda ake nufi wallaili iza saja ai iza azlama Allah ya rantse da dare idan ya yi duhu fasara no kenan daya a cikin biyar wasani wallaili iza saja ai iza zahaba Allah ya rantse da dare in daren ya tafi gari ya kusa wayewa fassara nawa kenan waɗannan an ruwaito su daga Abdullahi bin Abbas fassara ta uku wallaili idza saja ai idza aqbala Allah ya rantse da dare in ya fuskanto ma'ana farkon dare kenan kamar rana ta faɗi magariba ta yi to daga nan lokacin Allah yake nufi fassara nawa kenan malam Sa'id bin Jubair babban malamin tafsirin da shi ya faɗi wannan fassara ta uku fassara ta hudu والليل إذا سجى أي إذا سكن Allah ya rantse da dare in yi it kowa ya yi bacci ana ta munshari ma'ana in ya tsala kenan ko an yi it din nan kafa ta ɗauke motoci ba sa kan titi an rufe kasuwanni an rufe kantuna an rufe an aje motoci an shi shiga gida an kukkulle it kake ji sai ƙara karnuka sai masu gadi ko mugaye to shi ne ma'anan fassara ta hudu malam aba'un da malam ikramatu da ibnu zaidin suka faɗi wannan to kuma ma'anan saja ma'anan sakana din kuma yana ɗaukan fassara biyu ai istaqarra zalamuhu idan duhun sa ya cika malam farra'u ya faɗi wannan ko saja ya'ani azlama waraka da fi qulihi idan yayi duhu ya kuma samu kwanciya a cikin wato tsawonsa kamar da ake cewa baharun sajin wato kogi ya lafa wa lailun sajin da dare idan ya lafa ai idza rakada wa azlama wa ma'ana rakada sakana malam abu ubaida cikin manya manyan malaman luga yake cewa yuqalu ana cewa lailatun sajiyatun dare wacce take a cikin wato nutsuwa ko kuma komai ya lafa a cikin ta wa sakinatun wa shakiratun an yana cewa ya habba zal kamra'u wal lailu sad wa furqun mithl mula'in nafat ma dalla da haccen wata lokacin da dare ya tsala da kuma hanyoyi sun zamo ainihin kamar bargon da aka saka shi ma'ana sun zama shimfiɗaɗɗu babu kowa a kai malam ibn qutayba yace saja bi ma'ana sakana idan ya lafa ko ya kwanta wa zalika inda tanahi zalalihi wa rukudihi wasani sakanar halko fihi idan mutane suka nutsu suka koma cikin ɗakunansu suka ja bargonsu suka kwanta suka fara bacci to shi Allah yake nufi da saja fassara ta biyar wallahi idza saja ai imtadda zalamuhu idan duhun sa ya tsala yayi duhu sosai to shi ne Allah yake nufi wallahi idza saja to da Allah yace ma wadda aka rabbuka wa ma qala malamai sun karanta wannan sura ta fuskoki da dama yace qara'a umar bin al-khattab wa anas wa urwatu wa abul aliya wa abu ya'mur wa ibn abi alba wa abu hatim an yaqub ma wada aka babu shadda suka karanta malaman nan guda bakwai da ya ruwaito sun karanta ma wada aka rabbuka bi takhfif ad-dal wa hadha jawab al-qasam shine jawab al-qasam قال أبو عبيدة ما ودعك من التوجيه يقال يودع المفارق كما يودع المفارق kamar idan za ku mutum ya zo za ku yi tafiya kai masa rakiya zuwa bakin kofa me kuke yi anan ban kwana za a yi sallama to shi ke da sai an jima sai an jima sai mun haɗu shine ma'ana ma wadda aka ma'ana Allah bai yi ban kwana da kai ya ce na rabu da kai kenan sai mun sake haɗuwa ba ma wada aka kuma bi takhim min wada'ahu ya da'ahu bai kyale ka ba wannan bai ban kwana da kai ba mai shadda mai wada aka kuma bai kyale ka ba ma'ana yana sanar da kai wa ma qala qala shine abu ghaba bai ki ka ba bai kyamace ka ba sai ce wal akhiratu khairul laka min al ula waccan ta ƙarshe ta fi maka alheri daga ta farko قال عطاء أي خير لك من الدنيا لا يرى تاتي مك الدنيا وقال غيره الذي لك في الآخرة أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا أبن الله يشري مك الآخرة يا فأبن بيواري مك الدنيا يجب ولا سوف يعطيك ربك da sannu Allah zai ta baka zai ta baka fil akhirati min alkhairi shi za a nan ba a faɗa abin da zai bashi ba saboda abin ya zama mai yawa in aka ce za a lissafa shi ba zai lissafu ba kun ga sai ce wala sawfa yu'tika rabbuka ya faɗa abin da zai bashi to in aka ce zan zan ta baka zan ta baka ya fa a ce zan baka kaza zan baka kaza zan baka kaza ko na baka kaza na baka kaza wannan ba a faɗi ma me za a yi ta bayarwa ba dan abin ya zama yana da yawa sosai shi yasa suka ce wannan aya ta fi kowace aya wato jan hankali da kwaɗaitarwa wala sawfa yu'tika rabbuka fatara shi yasa malamai suka ce anan Allah ya nuna darajar sayyidina Abubakar Siddiq dan a cikin suratul layl magana Abubakar Siddiq akai allazi yukti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'ala wala sawfa yarda sai aka ce wadduha wal layli idza saja ana gama magana sayyidina Abubakar sai aka dora ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can an ce sayyidina Abubakar da ya sai Bilal ya ba da kuɗi ya fanshe shi Allah ya saukar da wannan aya allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'a wala sawfa yarda Abubakar ma aka ce wala sawfa yarda kuma aka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda shi kuma aka ce wala sawfa yarda wannan kuma aka ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarra kun ga nan an haɗa mai kenan an faɗi matsayin sayyidina abubakar kuma an faɗi irin matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatara za bi ma tuqa har sai ka yadda da abin da za a baka wasu malamai suka ce huwa shafa'atu fi ummatihi hatta yarda shi dai Allah bai ce ceto kawai ba ceto ɗaya daga cikin abin da za a bashi ne kausara ma ɗaya daga cikin abin da za a bashi ne amma abin da za a bashi ba wanda ya san adadin sa sai Allah ceto ɗaya daga ciki ne duk abin da ka lissafa za mu ce ɗaya daga ciki ne amma abin ya fi haka yawa tunda Allah bai faɗi adadin sa ba shine aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas yake cewa urda ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ما يفتح على أمته من بعده كفرا كفرا أم بجرى النبي صلى الله عليه وسلم أبن ذا أبو الأمة سبايا فالقرية القرية فسر بذلك سيخرج تكي دهك سي الله يتوكد وأن يتوى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترى سيجي ألم يجدك يتيما أنا أني مغلقنو قدابيو الله يساميك مرايا با كنت annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ta hannunsa Allah ya shiryar da duk duniyar nan gabaki ɗaya shi kadai ne a wajen babansa shi kadai ne a wajen babansa ba shi da ƙani ba shi da wa ba shi da shaƙiƙi ba shi da al'abdi ba shi da al'ummi babansa bai taɓa auren wata mace ba sai babarsa babarsa ba ta taɓa auren wani miji ba sai babansa auren saurayi da budurwa aka yi shi kaɗai ƙwallon ƙwall ya fito daga babansa shi kaɗai ƙwallon ƙwall ya fito daga babansa kuma bai taɓa ganin mahaifin nasa ba don kafin a haife shi da wata uku ko wata hudu ko wata shida ko wata biyu a wata ruwaya mahaifinsa ya rasu kun ga an haife shi kenan maraya sannan mahaifiyarsa ta rasu bayan wato ainihin haihuwarsa da shekara shida mahaifiyarsa ta rasu kun ga kenan bai kai shekara bakwai ba sai da ya zama mahaifinsa da mahaifiyarsa sun rasu to amma Allah ya kaddara ta hanyarsa zai shirye duniya kuma gaba daya sai zama saura kakansa kakansa ya ɗauki nauyin kula da shi shi ma shekara biyu a hannunsa yana ɗan shekara takwas kakan nasa ya rasu sai amminsa wan babansa abu talib shi ne kissa da muka karanta na tafiyar da ya da shi kasuwanci wanda suka haku da rahib bahira yake ce masa na a cikin taron nan naku na ga wani duk inda yake ga girgiji yana gunsa aka sai ce ma abu talib ɗanka ne yace ɗana ne yace a'a in dai wannan shi ne to shi ya kamata a ce mahaifinsa ya rasu yace eh dan wana ne yace to wallahi ina tabbatar maka wannan shine annabi karshen zamani kuma kasar da zaka da shi kasar sham ce akwai yahudu sun san shi sosai suna gane shi da sufofin nan nasa za su san shine annabi za su kashe shi da haka shawarar da nake baka ka da shi gida kaka ne kasar sham wannan mun karanta wannan a cikin sahihu sira sai mun zo can gaba za a ƙara bayani akan wannan kisa ta wannan mutum insha Allah shi ne yake cewa ai ja'ala laka ma'awan Allah ya sa ya sa maka makoma idan maka ila ammika abi talib lokacin da ya tattaro ka zuwa ga ammika abi talib faka fakal ma'unata ya dauki nauyinka qala hu muqatil wa talib ja'ala laka ma'awan li nafsika Allah ya sanya maka makoma akan kanka أغناك به عن كفالة أبي طالب قاله ابن الصائب قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى Allah ya same ka ba ka da shari'a sai ya baka shari'a ya tafi sittatu a kawalin an yi maganganu shida akan abin da Allah yake nufi da waje ka ballan fa'ala Sheikh Mal Abubakar Gumi ya fassara Allah ya same ka babu shari'a a hannunka sai ya ɗauko shari'a ya baka saboda can ayat da yake cewa ma tudari wa ma tumal kitabu wala iman وما تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور فأنا سي ما لم يسكت أني قول شدة أحدها ضالا أم معالم النبوة بكتم منيني على مؤمن أن نبتغى وأحكام الشريعة بكتم منيني وكنت وكنت شريعة با فهداك إليها sai shiryar da kai zuwa da samun shari'a qala hul jamhur duk mafi yawan malaman tafsiri akan wannan suka faɗa cikin masu wannan fasara akwai al-hasan al-basri akwai az-zahaq الثاني أنه ضل وهو صبي صغير في شعاب مكة أنت وترى يا شجرة مكة شيني أيهم وتسرق مكة سيبتي أيهم أشتوى النلوك مكة فرده الله إلى جده عبد المطلب sai Allah ya dawo da shi zuwa ga amminsa wato kakansa Abdul Muttalib malam Duha ya rawaito wannan daga Abdullah bin Abbas kauli na biyu kenan الثالث أنه لما خرج مع ميسرة غلام خديجة أخذ إبليس بزمان ناقته فأدل به عن الطريق فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة ورده إلى القاتلة فمن الله عليه بذلك قاله سعيد بن المسيب cewa lokacin da suka tafi wato fatauci da shi da yaron Khadija suna tsakar tafiya sai Iblis ya kama linzamin taguwarsa sai ya kwana da shi sai ya bace hanya to da malaika Jibril ya gano sai ya busa iska da tabbaki shaidan sai da ta kai shi har ƙasar Sham sai kamo ta linzamin taguwar ya dawo da shi kan hanya malam sa'id ibn musayyib ya faɗi wannan shine kuma shi iya fahimtar sa da kaulin sa kenan arabe anna ma'ana wa wajadaka fi qaumin dhullal Allah ya same ka a cikin mutane batattu fa azaka lit tauhidi wan nubuwa sai Allah ya shiryar da kai ya baka tauhidi ya baka annabta malam ibn sa'id ya faɗi wannan kauli wanda shine na hudu kauli na biyar al-khamis wa wajadaka nasiyan ya same ka mai mantuwa fa'adaka ila zikir sai ya shiryar da kai zuwa ga tunawa dama dalla yana zuwa da ma'anan mantuwa kamar yadda ya faɗa a wata suratul baqara in tadilla ihdihuma yin tadilla ihdihuma fatuzakkira ihdihuma nukri Allah ya ce idan daya haka ne yin tadilla ihdihuma فتذكر إحداهما الأخرى wannan alifin faɗan ya ake masa a warshi yawa in baka kan baka kira a warshi ba mun ai kasa ne wanda ne kasa ne bayan bane yin tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra to shine Allah yace in an tashi sa shedu a sa mata guda biyu idan ɗaya ta manta shi ne yake zallaɗin an ta zilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukra idan ɗaya ta manta sai ɗaya ta tuna mata kun ga kenan mantuwa yana zuwa da ma'anan zalla to shine anan yace an fassara shi da ya same ka mai mantuwa sai Allah ya shiryar da kai zuwa ga tunawa duk abin da ka shiga kanka baya fita ko sabbi isma rabbika al'ala a ciki me yake sanin kuri uka falatansa illa ma sha Allah shi ne yace qala hu fa'ala wannan babban malamin lugha ne faɗi wannan wasadi wa wajadaka khamilan ya same ka a fake falatu zukaru ba a ambatonka dan ba a san ka ba wala tuqrafu ba a gane ka fahadan nasa ilaika ya shiryar da mutane zuwa gare ka hatta arafu ka har suka san ka qala hu abdul aziz bin yahya wa muhammad bin ali tirmidhi cikin fasarorin nan guda shida wanne da kuka ga ya fi tsafta ya fi kusa da darajar annabi sallallahu alaihi wa sallam na hudun na na to wanda mala abubakar gumi yayi irin ta imamu suyuti yayi irin ta imamu suyuti suka imamu jalaluddin muhalli irin ta yayi ya same ka ba ka da shari'a sai Allah ya shiryar da kai zuwa ga samun shari'a mana babu shari'a a lokacin da kake sai Allah ya kaukan maka da shari'a din komai ya shiga kenan ta hudu kuma abin da ta ce wa wajadaka fi qaumin dhullal ya same ka a cikin mutane batattu fa adaka lit tauhid wan nubuwa sai shiryar da kai zuwa ga tauhidi da annabta ai shari'a tana cikin tauhidi da annabta kun ga ai wannan wannan fassara ta hudu sai ta take da fassara ta ɗaya da yace ووجدك أي ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة فهداك إليها قال ابن الجمهور duk kusan an kasa malaman tafsiri ɗari to kaso casa'in kaso saba'in daga cikin ɗari wannan fassara ta farko suka ɗauka wacce malam bakar gumi ya kawo kaso saba'in da biyar ita suka ɗauka wa wajadaka a'ilan ya same ka a'ilan talaka qala abu ubaida ay za faqrin wa anshada wa ma yudri al-faqir mata ginahu wa ma yadri al-ghani mata ya'idu yace talaka bai san yaushe zai wadata ba mai kuɗi ko bai san yaushe talauci zai zo masa ba shi talaka yana fatan arziki yana tsoron shi ko mai shi yana tsoron yana tsoron karewa kuɗin yace yabtajiru qala abu qutayba al-a'ilu al-faqiru wa kana lahu iyalun yana da iyali aw lam yakul lahu yuqalu ala rajul idza taqara wa a'ala idza kasura iyaluhu ana cewa mutum ala idza taqara wa a'ala idza kasura iyaluhu idan iyalanku suka yawa fa'agana qaulani an yi magana biyu akan fa'agana dinnan ahaduhuma arzaka bima a'taka min rizqi Allah zai yarda da kai da abin da ya baka na arziki qala ibn sa'i wa ikhtarahu al-farra'u lam yakun jinahu an kasratil mali ba ana nufin yawan kuɗi ba walakin raddahu bima atahu ya yarda da shi da abin da ya bashi kai menene wadata menene wadata nema ne wadata ko ko kashewa ne wadata tarawa ne wadata ko ko batarwa ne wadata yanzu wanda ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya sunansa na wadata fa shine ba na bukata ku gane na wadata shine ba na bukata in ka rike to kana so in ka saki to ka wadata to ashe wadata ka samu ka kashe shine wadata ba ka samu ka rike ba to in ku a samu a kashe shine wadata to ba taɓa yin mawadaci kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da za a tara masa biliyan ɗari ba zai shiga gida ba sai ya kashe sunan taki kuma in ka zo babu ba zai ce maka babu ba sai ce ka jira a samu kana jina bashi har da yana abubakar umar ya ce ka daina ɗora wa kanka in ya ƙare ce ne mutu ya ƙare amma ka ce kuma su dawo su bi ka bashi sai ce su ba su iya cewa babu ba ni ko ban iya cewa babu an san ka masa sababbin tufafi ya fito da su wata mata mai irin saka din nan da farashi ta kwai sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam riga da mayafi ta aiko mata da shi ya sa ya fito da shi yana fitowa da shi sun ta je ta kana sun ma kyau ina ma zaka ban su sai ce jira sai tashi ba a gama zan majalisar ba ya shiga gida ya je ya cire ya zo ya bashi ya mai da nasu tsofaffin na da kuma ya taɓa ce ma abu zar ya ce abu zar ce wallahi da za a ce dutsen uhudun nan gabaki ɗaya ya zama dukiya ya ce wallahi ba zan wuni da dirhami ɗaya ba wallahi sai na ƙarar da shi yau mu dirhami ɗaya ya ce in ka ga na ajiye ko wani abu sai dai idan akwai bashi da ake bi na kuma alƙawarin karɓar bashin gobe ne sai na ajiye shi sai gobe akwai wata rana yana zaune yana sallah yana yin assalamu alaikum sai aka ya tashi ya shiga gida sai hankalin kowa ya tashi dan bai tsaya yayi tasbihin da ya saba ba shi ne hankalin sahabba ya tashi yana fitowa suka ce ya rasulullahi gaban mu ya faɗi mun ga ana yin sallama ka shiga gida yace ina yin sallama na tuno akwai wani tuman zinari a ajiye a gida shi ne kawai na tashi na je na umarni maza maza a raba shi don kada a samu kuɗi a gidana akwai mai bukata to kun ga ashe ne neman kuɗi ya ci ya sha ya ciyar da iyalansa ya ciyar da su ya taimaka a mara shi shine mawadaci ita durota ta ce sai ya sa a siyo rago a yanka ya rarraba shi ya gasa shi abinda wato cinya cinya a wurare shi sai ya sa a rarraba wa kawayen Khadija yace wata ran yana zaune sai ga Haulatu yar uwar na na Khadija Haulatu ta shigo tana shigowa sai muryar ta ya tuna masa da muryar Khadija dan muryar iri daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tare ta yana farin ciki har ya faɗa masa bayani yace to zauna shi da na Aisha ta zo ta tsaya ta ce wai Khadija nan tsowa ce ba kuma ta rasu ba Allah ya musanya maka sai ta bari zan tambaye ka wani misali kai ne ka taho da dabbobin da za ka kiwo sai ka tarar ga nan gurin ciyawa ga ta nan tun ba ta yi kiwo a gurin ba kuma ka tarar nan gurin duk ga dabbobi sun kakkake an kiwo fi sabilin lahi a ina za ka yi kiwon dabbobinka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda zan kiwon dabbobi na inda ba ta yi ba ni ka ba ne ne budurwa wannan kuma zawa ce da haka na ji sai sha'a kadina dai kan ba a samu kamar ta yake lokacin da kadina ta yi imani da ni ba kowa a duniyar nan ita ce farko ta fara imani kuma da yake ya ga mala'ika jibril ya dawo gida ita ta gaya masa wasu maganganu guda biyar ta ce ba abin da Allah zai maka ko ba abin da shaidan zai iya maka saboda kana sada zumunta kana yin aikin alheri kana taimakawa baki kana kana gara baki wa taksuwal ma'dum ko wa taksubal ma'dum mara shi ma kana baki ya zama mai shi kuma duk wani harka ta alheri ana samun ka a ciki ba abin da zai same ka in kana jin tsoro zo mu je wajen waraka aka je wajen waraka ya bayani kuma da aka tashi shiga wahalan nan tare da ita aka shiga shi da aka shiga da ita aka shiga wannan wahalar bayan fitowa ne rashin lafiya ya same ta ta rasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma duk ƴaƴan da Allah ya azurta ni da su ban da ƙwaya ɗayan nan duk ita ta haife su ita duk ita ta haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴa an guda shida maza biyu mata hudu kuma matan nan duk sai da ya auren da su gaba ɗaya da Ruqayya da Ummu Kulsum da Fatima da da Zainab duk sai da ya auren da su ita to shi yasa ba zan samu kamar Khadija ba na na ta ce sai hankali na ya kwanta na fahimci lalle Khadija darajar ta ba karama ba ce yace kawai sai na janye magana ta da nake akan Khadija kalas an huta to shi yasa sai wasu malaman suka fassara cewa Allah ya wadata ta da ainihin wato Khadija shi yasa wannan ruwaya da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aure ta tana ya shekara 40 malaman hadisi suka ce wannan ruwaya ba ta inganta ba ruwayar da ta inganta ya aure ta ne tana da shekara ashirin da biyar shi ma yana da shekara ashirin da biyar wata ruwayar ta ce yana da ashirin da biyar ita tana da ashirin da takwas kenan ko da ya shekarar su ɗaya ashirin da biyar biyar ko kuma ta girme shi da shekara uku amma ruwayar arba'in istinadin saba'ifi bata inganta ba wannan ne ashirin da biyar ko ne ashirin da takwas su ne suka inganta to sai Allah ta'ala ya masa wa amma yatima fala taqha to shi ma ni magana guda biyu ma'anan fala taqha ai la tahqir kada ka wulakanta shi malam mujahid ya faɗi wannan ko kuma la taqharhu kada ka ainihin wato fukamar sa alama iya akan dukiyarsa kada nuna masa kun kalbi idan muka koma shi alqur'ani ayoyin da Allah ya magana akan haƙƙin marayu suna da yawa wa amma sa'ila shi kuma mai tambaya wanda mai tambaya ake nufi mai tambayan ilimi ko mai tambayan bukata wancan ya fi ce duk biyu duk biyu sun shiga wa amma sa'ila mai tambaya akan ilimi in ya zo fala ka kaharu kada ka nuna masa eh fala ka har kada ka kyale shi kai da Allah ki Allah da Allah ma ina da tambaya akan kaza kaza ya ma ido ka fatattake shi wannan shi ma ya saba shari'a wani malami yana cewa in lam takum waraqun yawman ajudu biha lis-sa'ilina fa inni layyinul udi la ya'dimu as-sa'iluna al-khayra min khuluqi imma nawali wa imma hukmu mardudi wani malami yace in ba ni da kuɗin da zan yi kyauta da shi sai maka kyauta da kyakkyawan halina yake ne roƙo mai roƙo ya zo gidana ba zai asara ba ko dai in bashi ko in ce Allah ya baka hakuri kada ya fara ba Allah ya baka hakuri kai Allah ya baka hakuri ba kai da cikin wanda yake son ka ba inna Allah yuhibbu tawabin kalin inna Allah ma as-sabirin inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab qawlun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbawwa adha kamar da Allah ya bata hakuri ya muka ba mutun ya fita ka zage shi idan judu lam yurzaq khalasan min al-adha fala alhamdu mahsuban wala al-malu baqiya duk wanda kai masa kyauta kai masa goli kai asara ne a lahira ba lada kuma abin da ka bashi ba zai dawo ba to shine aka ce wa amma sa'ila mai tambaya kakka kare shi to mai tambaya zai iya zama mai tambayan kuɗi zai iya zama mai tambayan addini kuma duk sun shiga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam di yayi waje mai tambayan kuɗi ya zo an bashi mai tambayan addini ya zo an saurare shi kuma wasu ma sun zo da tuffa hauka amma annabi ya saurare su sallallahu alaihi wasallam ciki akwai isa balaban da ya tsalla da fitsari a masallaci za a da shi annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam yake a zuba ruwa akan fitsarin nasa da ya tashi zo da wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah ya min gafara yayewa ya maka gafara kai ma sauran jama'a duka kar Allah ya musu gafara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai rahama Allah tana da fadi ka kuke ta tana da fadi kun ga bai fushi ba sai ya saurare shi haka nan mutumin da ya zo din yake ce masa na sadu da matata da ranar Ramadan ya zo yana tsigar gashin kansa yana cewa ya halaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kana zaka iya azumi 60 a zaka iya yanka baiwa a to zaka iya ce da mutum 60 yace a in mu ne yanzu ake ka fitattake shi sai aka kawo dalilan zakka a cikin kwando sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to dauka ka je ka ce da talaka ya ce to ai duk da yin goma talaka kamata ya za a yi kenan layi ce duk faɗin madina nan tun daga kofar can zuwa nan babu talaka a madina kamata wanda aka an daya babu ne in je in ci abu na nan sallallahu alaihi wa sallama ya murmushi yake to je kaka ci abinka haka wani ya zo tambaya shi har da rantsarwa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama zan maka tambaya amma zan tsananta in ka yadda to annabi ya ce bismillah ya ce ka aikata kada ya ce mu yadda Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya mai sallah ka rantse da Allah Allah ne ya aiko ka annabi ce na rantse da Allah Allah ne ya aiko ni ita kuma ka rantse da Allah Allah ne yake ni sallah ita na rantse da Allah Allah ne yake ku sallah ita to wanda ka aika ya ce mu yi zakka mu fitar da kudo mu yi zakka ka rantse da Allah Allah ne yake maka yake mu yi zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da Allah Allah ne yake ku yi zakka duk ya sa waɗannan abubuwan sai ce to ni jakada ne na mutanen wani gari suka turo shi saboda sun san shi ya bari a wajen tambaya ko da irin zai ya ce to ba za mu ƙara ba za mu rage ba iya abin da muke yarda da shi kenan iya abin da za mu kenan ba ƙari ba rage ya juya ya haura kuma sai ya tafi annabi ya ce aflaha in sadaka in ne gaskiya ya rahota to kuma wannan tambaya ba kuma zai iya haƙuri da ita ba wani kuma ya zo ya fito da dinari ita ya rasu lalla dinari ɗaya kawai na mallaka me zan da shi ita sha abinka sai yake ga wani ma na mallaka ka ce da iyalanka sai ka ga wani ma na mallaka yace kai ka zai shi yace ga wani ma na mallaka ce to kai ka sa abin da zaka yi da wannan mu ne yanzu fi sabilillah mutum ya maka wannan kaga din jima za a yi to shi ba na ce wa amma sa'ila fala kan haka mutum zai zai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci abinci ba ko bai ce ba ne ba sai ce a ji a dauko na gidansa a bashi in ko babu sai ce to kana bi na bashi ko kuma tsaya in ka tsaya sai ya je ya tsallaka ya je ya dauko bashi sai ya zo ya baka ya haka ne je iran to bashin wani bayahudi bayahudi ya zana ta faɗan maganganu sahabbai za su yi kansa yace a ku kyale shi mai haƙƙi ya samu ya faɗa abin da ya gada ba sai ce ku je shi sai raƙuman da aka kawo na zakka ku biya shi aka je aka duba aka ce ya rasulullahi ai duk ba kaman naka duk manya manya ne yace ku ɗauko manyan ku bashi kyakkyawan biyan bashi ma yana daga cikin hali mai kyau aka ɗauko aka bashi to shi yasa ma mutane suke mamaki sai a ce gidan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wata ba ɗora tukunya ba ba dan babu bane ba fa a'a fifita wani yake a kanka in kuma za ka ce duk mai bukata in ya zo za ka taimaka masa to sai kama gari ba komai annan musamman jama'a suka sani dole in kana son ka dan rage wani abu sai ka dan yi ruwa ba dan ruwa ruwa muke muke dan bar mana abu kana tunanin da dan Allah malam taimaka mu sai ya rubuta ne ka ce ji hakuri akwai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya maka magiya dan Allah ka bashi duk wanda ya maka magiya dan Allah ka bashi yace kuma Allah ya tsire wa wanda yake wa mutane magiya da Allah sai sun bashi sai ku sai da ku haɗa hadisi a hadin ma sa'ilar birri to sai malamai suka ce yadda za a yi sauke hadisin wanda yake mutane magiya da Allah dan su bashi ba bukata yake ba shine ma'ana hadisin amma wanda tsananin bukata ce ta sa yake magiya a bashi shi bai shiga cikin tsinanin wannan hadisi ba domin hadisi sahihi ne irin masu nakin nan ba suna roƙa ba ne dan ba su da shi ba dan su yawan kare wannan ba an ce fuskar su suke cinyewa ranar alkiyama duk mutumin da yake roƙo dan ya tara to ranar alkiyama zai tashi fuskar sa ba nama sai kwaran barkar shi za ka ce fala tanha wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith an ni'matu amma ta kauli uku wasu ce ni'imar annabta wasu ce ni'imar alqur'ani wasu ce ni'imar saukar da addini tunda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan shi yasa aka ce da wannan ayat ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai da iyan karabuni 100 ranar layya iyan karabuni 100 ya layya da su yace duk a ciyar da alhazai faraka saboda godewa ni'iman Allah kuma aka ce kowa ma ya shiga don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani da tsohuwar riga yace kana da kuɗi yace kana da su a shanu awaki rakuma ce kuma ka zauna haka kai da shi idza ataka Allah malan falyura asara ni'matillahi alayka wa karamatihi idan Allah ya baka kuɗi to a ga alamar a cikinka da arzikinka da kuma abin da yake tare da kai to wannan shine ma'anan ni'ima an mata kauli guda uku to kun wannan sura a takaice kenan dan yau sai na duba tafsiri goma sha shida akan wannan sura imam al-qurtubi ya in muka tsaya kan wannan sura kawai sai mun yi wata shida abubuwan da na karanto a ciki shi yasa daga wannan shi ya fi takaita ya fi sauki suratul duha abinda kurtubi ya faɗa da abinda abubakar ibn arabi ya faɗa da abinda imam tabari ya faɗa da abinda shak amin shankiti almajirin sa ibn atiya cikin arwa'u bayan fi ibadi qur'ani bil qur'an akan maganar mu'ammal yatima falatin ka sai da ya kusan shafi biyu da rai ya faɗi maraya ta bangaren tattalin arzikinsa maraya ta bangaren renansa maraya ta bangaren dukiyarsa maraya ta bangaren tsare mutuncinsa sannan ya kawo da ayoyi suke da alaka da maraya a cikin alkur'ani yace wata ran Allah sai mana maraya yake kan mutu kudin sa innal ladina yaquluna amwala yatama zulman inna ma yaquluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira yace wata ran kuma sai yake mu kula da shi mu ba shi haƙƙin sa wa tanul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا أنا الآية Allah ya nuna a bawa marayu dukiyarsu in sun kawo ƙarfi kada a cinye musu kuɗi wa man kana ganiyan falyasta'fi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf kuma yace duk inda Allah zai lissafa duk inda Allah zai lissafa mutane biyar ko shida wanda za a taimaka wa sai kaji maraya yas'alunaka ma za yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى هكذا ما yake cewa. آه. ولا تحاضون على طعام المسكين تنقل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين معنى أن أيوة إذا جامعة شيء القرآن سنة كما كان مرايا شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان صف الله يمك أبو أبو وكقل هذا مرايا أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم يلين قلبك وتدرك حاجتك manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kana son zuciyarka ta laushi kuma bukatar ka ta biya to ka ji tausayin maraya zuciyarka za ta yi laushi imani ya dinga shiga ba za ta yi tauri ta bushe irin ta yahudu ba kuma duk bukatar da kake nema a wajen Allah za ta biya kuma yake da ni da mai kula da maraya haka muke a cikin aljanna ana bakatul yatim ka hatin fil janna to amma wannan na ga ya aiki sa abin da muka caccako a cikin tafsirin shi zadul masir a dangane ga bayani akan suratul duha don wannan gaba da ga hadisi ba cikin wannan fasalin sai kuma magana wan najmi insha Allah karatu sai mu fara anan karatu na gaba sai mu tashi ma'anan wan najmi shi ma za mu ji maganganu da malamai suka yi nan ba za a yi sauri ba anan eh a hankali za a yi ko kuma zo a yi sauri a wuce a ba hankali a fahimta nan ma yace ikhtalafa duk inda yace ikhtalafa mufassirun to ba za mu ce ba sai mun haka yake duk abin da suka faɗa إن شاء الله لما يأتي اختلاف المفسرون في قوله تعالى والنجم بأقاويل معروفة منها النجم على ظاهره ومنها القرآن ننظر إن شاء الله درسنا نوكينا درسنا نوكينا درسنا تعالى أنا كامل درسنا والانتظار كم بايع هذا جبل مختص بالإبز الأعمى wanda Allah ta'ala ya kebance shi da ɗaukaka al'ib al'ahma wanda yake ainihin wato mafi ɗaukaka ko mafi kiyayewa wato ɗaukaka da Allah ta'ala ya bashi ɗaukaka ce da kowa bai same ta ba sai shi Allah ne ka duna gumin ha wanda babu matakar karewa kowa bayansa wa anna ila rabbika al-muntaha ko matuƙa gaba ɗaya tana ga Allah wala wala abu marman babu kuma abin nema a bayansa ma'ana ka wuce Allah ko kuma kake nemi ka wuce inda Allah ya ajiye ka to ba za ka samu abin da kake nufi ba al-zahir wanda ya zama bayyananne la takhayyulan ba da zato ba wala muhammad ba da wa'ani ba la ujman ba kuma abin da babu shi ba shashe wa man ma kuma shi ma dai abin abin nan ne wannan yace a inda yace al-qism al-awwal fi ta'zim al-ali al-a'la kismi na farko cikin girmama mata Allah madaukaki yayi li kadar nabi al-mustafa sallallahu alaihi wa sallama qawlan wa fi'lan na ɗaukaka daraja annabi sallallahu alaihi wa sallama qawlan wa fi'lan قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل وفقه الله تعالى وسدده قال القاضي الفقيه الإمام أبو الفضل الله يمسه موافقة يجاتر بشيئته la ka fa alaman marasa sai an min ilimi ba zai zama koyayye ba akan duk wanda ya gogayya da wani abu na ilimi an kusa bi adna lamhatun min alfahari ko an keɓance shi da mafi ainihin wato karanci daga lamha wato kamar kifta ido na fahimta bi ta'zimin lahi qadar nabiyina sallallahu alaihi wa sallama zai gane irin girmamawa da daraja da Allah yake bance annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi wa usulihi iyyahu bi fadaila da keɓance wanda ya masa da darajoji wa ma'asina da kuma abubuwa masu kyau wa manaqiba da darajoji la tan da bi lizmani wanda ba za ka iya tattare ta a karkashin madawi ɗaya ba ma'ana yawan ta samu karfin a tattare ta guri guda wannan kar magana ne la tan da bi lizmani ba za ta tattaru karkashin linzani ma'ana ba za ta ruku ko ta tattaru guri guda ba saboda yawan dan da yake wa hudwatihi ladayhi al-hudwatu shine samun rabo da rabon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu a wajen Allah ma'anuka kuma makoma ai marja'ika shine makoman ka marje makoma a lahira inda lahi idda kantu laka min shafa'a abinda ne maka tanadi na ceto shine ma'anarsa wannan yace a a taimaka ma a yi bayanin abin da wani hadisi yake nufi ma taraktu fitnatan ba'di adarra ala rijali min nisa babban wata fitina a bayana mafi cutarwa ga maza ba kamar mata wannan haka ne babu abin da yake amfanarwa ga namiji a duniya kamar mace ko babu abin da yake cutarwa ga namiji a duniya kamar mace ba da taimaka maka ka ba Allah kamar mace ba ko ne dora ka a hanyar da zaka sangarce kamar mace zaka in ka auri mace ta gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniyar nan jin dadi ne mafi dadin jin dadin duniya shine Allah ya baka mace ta gari ka kenan mata akwai na gari akwai da ba na gari ba to wanda ba na garin ba ba su suke zuga mutane su je su yi tashin hankali ba shiga rigima ba da su ake ta rigima a duniya su suke yin abubuwa da dama da su ja hankalin maza su sa su fita ne hankali shi za ka ga komai ai da mata ake yi in banda an san fitina ne maza da mata ta kaka za a yi tallan makilin asara ce tallan sabulu sai da mace tallan biskit sai da mace tallan mota sai da mace firji sai da mace salula sai da mace komai ka duba nan ka fita nan bakin titi da wuya ka ga an yi tallan taliya ma mace ce kada take cin taliya amma sai da mace saboda wai ka kalla an san jan hankalin da mata suke ma shi yasa ko ina ake miƙe mace Mana ce idan mutum zai yi sallah da matarsa za ta iya yin ikama ko kashi zai yi za ta iya yin ikama mana wani mutum zai iya mutum zai iya lazunta alƙunutu da ta zo a cikin ashimawi ya rinka yi kullum a sallar asuba an yi bayanin mawucin mazhabar malik inda aka zo karatun zalim ma'ad da ba za ka yi tambaya akan alkunuti ba dan sai da aka yi fasali fasali fasali dogo sai da muka yi karatu wajen uku a cikin alkunuti ba mu fita ba so da aka an gama bayani akan alkunuti cewa akwai wacce sai wani abu ya taso ake yin ta akwai kuma wacce ake yin ta a cikin sallar wuturi waccan din da ake yi a sallar asuba a cikin mazhabar malik a cikin waɗa imam Ali ya ce shi bai watsar da ita ba ya ce har wasu abdullahi da kuma ya ce shi bai rike wani abu na alkunuti ba shi ma kuma anan ya tsaya ka karanta mu da malikin tun daga farkon ta haka shi ba za ka ga inda imam mali ya ce alkunuti a sallar asuba a to an san da aka samu shi sai da wani littafin amma ni ba a cikin motsa imalikin ta haya wacce muke karantawa a kasar da wanda yake ya ji a cikin kiran sallah da ake sawa a gidajen rediyo mutum zai iya tsayawa shi ma ya maimaita kiran sallah ya yi addu'a in dai ne mutum da yake kiran sallah ba a kadar aka sa ba za ka iya tsaya ba amma a kadar ne duk da kira kiran sallah a kadar sai ka tsaya ka maimaita in bai kiran sallah ne aka sa lokaci yayi aka sa shi a gidan rediyo yake yin kiran sallah wannan babu komai mutum ya ji in ba haka wato ka gina ungo wannan ya ce a cikin karatun muwaffai malikin da ake yi a rijiyar lemo ranar talata bayan sallar magrib ya ji an yi magana a kan cewa idan hukuncin aure ya falfalce to za a iya samun matsala matar wani ta shiga gidan wani matar wani kuma tana a gidan wani kwarai ko haka yana faruwa idan ba san hukuncin idda ba ba san hukuncin saki ba za a iya samun matsala mace bata gama idda ba a saura mata aure ka gama ta wani kenan ta shiga gidan wani in ko mutum bai san hukuncin saki ba zai iya sakin matarsa suna zaune kuma bai san tuni auren ya kare ba amma suna zaune domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a wasa da saki ko da wasa kace ka saki matarka ta wani zai iya ko da wasa wani zai iya ya ga kamar wasa ne ya ce matarsa ya sake ta ya sake faɗa ya sake faɗa wani ma din yakan ce ya sake ta sai a ce ai tunda ba a takarda ba shaida ba ta saku ba sai irin wannan so goma ko ishirin ta auren ya kare ma ana zaune to irin wannan kaga sai mutum ya tuni ya rabu da matar amma suna ta zaune suna ta haihuwa ba a sani sai daga baya wani abu ya taso ya yi tambaya in an gyara hukuncin shari'a sai ji ashe matar da yake zaune da ita ma sun rabu ne wani kuma zai iya yiwa wata mace bata gama idda bai aure ta don akwai da yin idda shekara goma gane wannan akwai mace da suke idda shekara goma akwai da yin idda wata tara ba sai ta jini uku ba to wata sai bayan wata uku uku ta ce jini daya sai ta wata tara akwai wacce sau ɗaya take jini a shekara daga nan ba za ta kara yin jini wata shekara ne ba sai ta shekara uku ka take ta za ta gama yin an goma ana samu wata sai ta shekara uku take jini daya shi yasa ake cewa ba ta jini akwai mata da ake cewa ba ta jini wasu suna yi amma ta cewa yake bai zo ba ko ba ta lissafawa shi yasa kawai aka gina abin akan idda kala kala ce akwai mai idda da jini wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salatu qur'in abin da yafi jini mafi yawan matan duniya suna yin sa ne wata wata amma akan samu wasu yan kaɗan da yake kun wata ya zama wata biyu biyu ko uku uku ko wata hudu ko wata biyar biyar ko wata shida shida suke so da idda ta biyu shine mai yin idda da watanni wacce kwata kwata ba ta jinin ko ta gama jinin واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. akwai da take idda da sai ka yi sannan ne idda ta kare wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna ga ne idda ta kama sai ka wata hudu da kwana goma in ba ta da ciki in kuma tana da ciki har sai ka yi dan ana samun ciki ya shekara daya ana samun ciki ya shekara biyu ana samun ciki ba a yi da shi ba ya shekara uku ana samun ciki ya shekara tara bai fito ba imam malik ma almajiran da duk sarori ta cewa mahaifiyarsa ta faɗa cewa sai da ya shekara uku a cikin ta ka duba cikin a tarihin imam malik zaka sai da ya shekara uku a cikin ta ana samun wani mutum ya shekara uku ana da ma aka samu shekaru da ake cewa ba haushe ya ce shekaru wanda ya shekara a ciki mafi ya ya abin da ba haushe yake yi shekaru ke ha to kun za kai ana samun ciki ya kwanta
an samu shari'a irin wannan a zamanin sahabbai wani mutum matarsa ta haihu bayan tana gidan wani mijin wancan tsohon mijin nata sai ta da rigima yana na cikin wata yanzu ya kawo kara yace dan da aka haifa a gidan wancan ɗansa ne ya kwanta aka yi idda aka aka aka ce an gama idda amma ɗansa ne ya ta da rigima yace sai an bashi ɗansa shi kuma wannan sabon mijin yace ɗana ne mata ta ta haihu a gidana kuma watannin da ya kai na haihuwa ka ce ɗanka ne aka ta rigima sai aka ɗauki ɗan da mijin guda biyu da matar guda ɗaya aka tafi wajen sai na umar sai na umar yake kai dan waye ne ce ɗana ne cikin ne ya kwanta shekara da shekaru sai idda sai aure shi ne yanzu ya tashi ɗana ne duk wanda yake ɗana ne ba ciki ta shigo gidan nan ɗana ne a gidan nan ta fare shi a gidan nan tsari sai sai na umar yake a kirawo ƙaɗin gaskiyar mayu ne kuma Allah ya idan suka kalli uba suka kalli ɗa za su iya tantancewa ya za a cin sahihul bukhari da muslim abin nan zai bin harisa da babansa da kansa kai usama bin zaid to shi usama baki ne zaid kai ne to har mutane suna ga da baki ya haifi fari ko baki ya haifi fari ya haifi baki umma ai bane ce mahaifiyarsa to sai wani bayanin kawai su biyu sun zo za su wuce shi kuma zai bin harisa da shi da ɗansa suna kwanta sun lullube kansu kafa tana wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna nan sai ƙa'idin guda biyu sun zo za su wuce sai suke hira sai ɗaya ƙa'idin ya kira ɗaya za ka irin gurman nan za ka haka haka kai ka ga wata bakar kafa da wata farar kafa amma wannan yana da ubani duk da ba su kai mutuwa za su yanka kuwa ne ƙa'ida ba za su damtar ƙa'idin su shi ne ɗaya ya kira ɗaya ƙa'idin ya isa kai kun ga mamaki ka ga wata bakar kafa da da farin da ina ɗan yana da ɗaya ubani amma na ci gaba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata yin murmushi ya danya to shi yasa a cikin sahih bukhari da muslim wannan hadisi in kana da umdatul ahkam cikin kitabu da za a zaka sani to sai wanda suka ce idan za a yi hukunci da kai to shi da kai sai yana umar yasa aka samu masa wani kwararren kai in zai ce to ya jira ta barke wannan ya ce dan sa ne ya ce dan sa ne kai kuma ya kake gani da wani kama kai ne dai idan duba jikin wannan duk inda zai duba idan ya duba jikin wannan uwar da zai duba a kawo ta yaro ya duba duk inda zai duba ana jira ya hukunci sai da sai na umar wannan ba wanda ne wannan ba wanda ne na mai tsala a yadda ba na sai an ba kula da kai da kai da ka ga da mutum da ya wani sai ko sai kira mata kwararru irin matan da suka dade sun dade da aure sun karanta halayen mata da biya yake musu wai ana samu da ya kwanta akan ya ba ka ce tabbas an taɓa yi a lokaci kaza suke ta baki tarihi da kissa to haka yana faruwa kuma yana akan abin da abin da shafi mata sai a kira su a shawara sai na wani to zai nan shi kai da aka dogara da shi da wani rashin fita su kuma mata sun ce hakan yana yiwuwa da ma sun ce ba taɓa ji ya yiwu a tarihi ba sai kawai a kori wannan mai kara ta faru to shi ne yadda shi sai da na umar ya kira yan majalisa a suka ce to zai nan tun da abin yana yiwuwa kuma da kina yayi da ƙa'id ƙa'id tun da an ya yayi hukunci ne dai amma yana da yayi hukunci ya ce ne tun da ba za ka ba za ka ba sani tun da na umar ya kan shawarci ɗan majalisa ya ba'i da suka ce mu kawai abin da za a fita daga wannan rigima sannan a bayyane ya wayi a nuna masa dina kawai ya zaɓa da wanda ya zaɓa lafiya a tura kawai Jina yaro ya rayu aka ce to wannan ya ce baban ka ne wannan ma yake babanka ne kuma zai iya yi wa wannan ne ya zama babanka ne ya zama babanka da ka kai ma zaka zaba ya zaba daya ce wannan na fi gani yawa ba shi ne na ɗauki da kai ka ba a ni ce ba ya ne kuma kina cikin matsayi mai to amma da mutum ya fa kuma biyu da mun sake duba kisa da kyau to kuma kenan ana samun irin wannan rigimin na aure ta taso su rikiki ta alƙali shi yasa ba a san a ɗauki alƙali ɗan daban an fi sa ɗauki alƙali wanda ya san Qur'ani ya san hadisi ko mai tsananin bincike amma da tabi da ake daukar alƙali wani ma karanta abin da larabci baya iya sai an fassara masa shi zuwa kuma haka zai je ya yanke hukunci ko an yi daidai ko ba daidai ba kuma da sunan Allah ya yanke hukuncin shari'ar Allah ya yi ko ba daidai ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce yace alƙalai uku ne bi da haka an je ko tsara da wallahi wata ra'ayi duk Allah ne ka sa ta alƙalan duniya wanda suke shari'a da sunan musulunci wanda da da sunan musulunci ba ya ma alƙalai bane su ba za a kuraye su ba wanda suke da sunan musulunci ba a tara Allah yake a kasa su uku kaso biyu duk a wutar jahannama ce a tsaye da ɗayan za a yi musu tambayoyi su wani ba na su raye su waɗannan su ko yana su tsaya su ba su kowane hukunci su yadda suka yi shi su ko yana tunda su ma yi daidai ba kawai su wuce wuta kama su ko yana su tsaya sai sun amsa tambaya shi yasa yake wanda iya da aka naɗa shi alƙali an yanka shi da huburji haka yi zuwa cikin bulogul maram duk kun karanta abin da zai sai wanda duk aka tsaya shi alƙali an yanka shi ba da wuƙa ba da ɗan mutane ba a buɗa kun ba a wani mutum Allah ya yi da an aka tsaya mutum alƙali gudu yake sai an kamo shi an masa an takura shi an matsa masa yana kuka yake karɓa irin wannan suke alaji dama ba ya kuma matsa masa ya bari nan ta wala Allah ba zai bari amma da cin hanci mutum yake zuwa a baya a fashi alƙali kaga tun daga nan ya ɗauka tun da iziya ya ce da alƙali ya ci ya ci rashawa duk hukuncin da ya kashi tun na rana ya kashi balle na gaba tun wanda ya ɗaure a fito da shi a fashi shari'a saboda wanda ya ba hukunci ba alƙali bane sai za mu yace muna kiran gwamnati a sake duba kurkukun nan dana nan na shiga kurkuku wa'adi akwai wanda yake shekara ta goma sha uku hanyar bai san abin da ya ba sun da hanyar za a shari'a musulunci ya kamata a duba su akwai wanda yake shekara ta goma sha biyar har yanzu an ce fa'idinsa ya aka akwai wanda yake wata uku aka ɗaure shi amma a ƙarshe da yake shekara ta shida irin waɗannan kawai suna ta kuka a masallaci nake to ni ba abin da zan iya yi amma insha Allah duk ranar da kofa ta samu za a ga gwamna to insha Allah mu zai shigar da wannan magana to in dai za a magana shari'a to wanda aka shari'a sa a baya fa akwai wanda aka musu ba daidai ba akwai kuma wanda sun ma nuna ma sun ma ya sama yanzu sun fito ma mai zaɓi ya daɗe wani shekara talatin wani ashirin da biyar kuma duk abin da ya din nan in za a bi ka'idar shari'a musulunci ma a ta'azir bai fara shi wata ɗaya ba zuciyarsa har ta mutu sannan kuma a cikin kurkukun ma sai an canza shi a koma na shari'a domin akwai layin shan hudu akwai masu yaran maza akwai mata masu masu ko bangaren mata duk wani sako na Allah mutum zai iya shiga da karamin sako kafin ya fito da koyar zarka zarka guda talatin a cikin kurkuku amma a kurkukun wasu kasashen za ga ana tura masu tafsirin Qur'ani ana tura masu sana'o'i a ji a buɗe wajen kafintoci kowa sai ya koyi sana'a sannan a samu su gasa bangaren musulmin duk wanda ya haddace ido kaza zuwa shekara kaza aka ga halin sa ya gyaru za a sake shi a kuma da kira ba kuwa a ji su dinga zuwa tun wani na masu wara sun kungiya ke ta sa kanta take zuwa su ne suke gayyatar mu mu je a samu minti goma sha biyar a yi wa'azin tunda ba na gwamnati bane wanda ya ga dama ya zo ya wanda bai ga dama bai tafi in ko gwamnati ce ta ɗauki nauyin dole kowa ya bai jiwa ko yana so ko baya tun da so ake in ka shiga kurkuku ya zai maka tsara in ka fito ka daina ba so ake ka shiga kuma ka gamu da waɗanda suka ji ka lalacewa su lalata ka har kan fara ka kai ka fato ka shigo kai ga fara kan garan farawo har ga hana ka kan kan abu bari mu koya maka manya manya in kuma dai masu ƙarfi su danne marasa ƙarfi su yi wa'i wani yake gama a kurkuku yana kuka yake mana ni na yi karamin laifi ne na shigo nan ita amma yanzu na waye gari duk da yake an min luwaɗi ne ma sai na yi yake to kayan za mu shari'a musulunci hukuncin kisa ne a kaina to yanzu ya za a yi abun kuma ya riga ya zane mana jiki a cikin kurkuku na ce to matakin farko shi ne ka tuba shi ne ka tuba yanzu ka daina a daina maka shi ne matakin farko wallahi akwai kurkuku haka wani ya tambaye nan da gwaran musu duk biyu na je na je na gwamnati na je wancan ko in ya riga sun zo suna ta waɗannan tambayoyi to ne shiga muku magana shari'ar musulunci da daurin Allah ya fi daurin duniya kuma ne muku bayani cewa nan da kuka shigo akwai azzalimi akwai wanda aka zalunta cikin kuɗin nan akwai wanda da shari'ar Allah za a yi ba zai shigo nan ba akwai kuma wanda da shari'ar Allah za a yi abinda aka yi masa bai kai wanda ta Allah za ta yi masa ba akwai kuma wanda da shari'ar Allah aka yi abinda aka yi masa ta Allah ta wannan sai da to duk shari'ar da aka yi muku ta daure ku hukuna in ba ta Allah ba ce to sai an sake ta a lahira wannan wahalar da kuke sha duk taron zaki sai an sake ta a lahira tunda ba shari'an Allah aka yi ba ta Allah tana nan tana jira a lahira to kun ga kenan rashin shari'a yana cutar da kowa da suke cikin kurkuku to irin wannan duk ɗin shari'a musulunci za a yi duk sai an yi kwamiti da zai shafi irin waɗannan ya tattauna shari'ar da aka yi ba daidai ba a tattauna da waɗanda aka zalunta wanda aka bincika aka tabbatar gaskiya ne a sannadin su a kasashen duniya ma aka zo a yi abuwa da waɗanda sun gaji abin hukun ko ba wani laifin kirki suka yi ba wani kuma sun riga sun gyaru wani ma ke shi ya fito da masa inda zai bai san ma ne zai ba kaya ma a bashi a ciki yamma wani kuma ya riga ma ya samu ciwo a kwakwalwarsa ya ma riga ya kusan haukaci wani ma ya daina sallah yace shi ya rasa ma me zai yi a sallah ma ya daina nace to ai in ka daina sallah kuma kurkukun lahira za ka tabbata shi ya ga cutar da aka aka daure shi ba wanda ya taimake shi ya yi addu'an ya yi addu'an kuma Allah bai fitar da shi ba shi ne ya gama ba zai bata hadda Allah ma to zahiri ne samu mai ilmantar da shi zai ai ba bata da Allah ku shirya da Allah kare kai da cutar da aka yi ka shirya da Allah ko mai da dan dadewa sai Allah baka mafita kuma zaman ka anan sai ya zame maka alheri kuma ku bata da Allah da tamarin ya bata da mutane an kashe kurkuku kuma ya zo ya bata da Allah a cikin kurkuku kana ba da duniya ba da lahira kai dan kurkuku kuma ba ka aikin da zai fitar da kai daga kurkukun lahira kana ƙara wani fafa wanda ma kun kallon masu jin wa'azi ma kallon suke mun kama da muka jira wasu suna gefe su ne mana kallon wasu da ya gasu nan marasa aiki ne to ka dogara da aka kai mutum a ɗaure shi a yi masa arziki jaru ya zama tushen lalace duk wani na'urar suna nan jinjin waɗanda sai an yi gyara sosai a kansu to kana alƙalin da ya kira gaskiya kenan ma yana gudun abin amma kuma yanzu mutum yana ba da cin hanci a bashi alƙalanci to Allah ya kama dace Allah ya tsare mu Allah ya yi waɗanda suka lalace waɗanda su lalace ba Allah ya tsare su gaba da lalacewa Allah ya canza mana mummunan hali zuwa ita Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya yawa dukkan musulmi masu bukata ta alkhairi bukatun su da alheri wanda suke taimaka a addini da dukiyarsu da lokutansu da duk abin da suka mallaka Allah ya sa haka ya zai musu tsira duniya da lahira Allah kuma ya mayar musu ninkin ba ninkin na abin da suka taimaka a addini da shi Allah ya laya mu da matan mu da dukiyar mu da kasuwancin mu da sana'a mu da ilimin mu albarka Allah ta'ala ya kare mu da kare wasa da kuma ɗaukaka mu ya ɗaukaka musulunci da mu wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh